إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في رضاءة الكبير wani babi mai muhimmanci da ya zo wurin bayanin shayar da babba mutum akwai ka'ida ta shari'a musulunci ana shayar da yara ɗan ƙanana tun daga ran da aka haifi ɗan har zuwa shekara biyu to lokacin shayarwa kenan in an shayar da shi ya sha su uku ya sha saki ya sha yake haka samu su uku to ya haramta gare ta ta haramta gare shi akwai dangantaka kenan gaban dangantakar ta jini to in ya wuce shekara biyu ya girma kuma sai aka ba shi sha to me ke hukunci zai tasiri ko ba zai tasiri ba to shi ne za eh zai tasiri قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها منذ الله يشدو جدا يشك وجدنا عن عائشة وعندها رجل أنا شو واسيقى ونمتم fataghayyara wajhuhu wa ka'annahu kariha zalika nan da nayi manzo Allah ya bata fuskar shi waye wannan kuma zai shigo cikin iyalai fa qultu sai na Aisha ta kada baki ta ce innahu akhi min ar-radha'a innahu tabbas shi dan uwana ne na shayarwa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce unzurna ma ihwanukunna ku yi fala akari fa da ƴan uwantakan da ke cikin shayarwa ɗin nan su wane ne ƴan uwan na shayarwa me yasa sai manzo Allah ya kawo kaya da ce fa inna marradatu min almajaa inna ma ay kada inna ma adatu hasrin wa huwa ithbatu alhukm fi almadhkuri wa nafyu amma adahu wa hadha qasr haqiqi inna ma arradatu min almajaa ay shayarwa da ke tasiri shayarwa da aka yi daga yunwa ya sha ne don yana jin yunwa ba ya sha ne don tana matan shi yana sha'awarta ba ba haka ba ne ba in aka ɗauki mazhabin na na aisha shi sa wayan su malikiya da suka tsananta sai abin yayi wahala gwanin lokacin karshe inda zai gaje ai tun da ya aure ta bai taba sosan nonon ta ba tun da ya aure bai taba sosan me yasa an ce ai yana sa nonon ta bakin shi aure ya mutu haramci ya tsallake ma mazhabin na na aisha kenan an fahimta قال أخبرنا أبو اليماني الحكم ابن نافع قال أنبأنا شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce wannan nasu miji innamal rada'at minash marja'a ina ma na marja'a yunwa sai kana jin yunwa za ka sha nonon zai tasiri a cikin jikinka amma bayan ka girma nonon za ka sha ne don sha'awa ba wai don ya yi shiga cikin naman cikin da dama a ba haka ba ne ba hana aisha ta kalat ja'at sahalatu bintu suhail ibn amrin sahala bintu suhail ibn amrin ta zo wajenta وكانت تحت أبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة ita kuma matan Huzaifa ne dan Rabi'a dan Utuba dan Rabi'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maf'ulun bihi ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tana zuwa sai ta ce alfa'u litta'qib kenan alfa'u litta'qib tana zuwa sai ta ce إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علينا وأنا فضل أي سالم مولى أبي حذيفة ينا شغو منا ni kuma shi ya same ni ba ni ba jika ya jikina ina cikin kayan gida fudlun kenan ban yi shirya ban kitsa ban rufe jikina ba wa inna ma narahu waladan ai saboda muna ganin shi yaro ne saboda shi ma ai tabannin shi ne tabannin sa aka yi sai ya shigo ya fita tace to zai shigo ya tada ni ko cikin shimi ko cikin abin nan to ya za a yi kenan wa kana abu huzaifa tabannahu kama tabanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zaidan فأنزل الله تعالى سي الله مدوككين سركي سوكد آية مي آية تتي يتي ادعوهم لآبائهم وأقصت عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين هو سورة الأحزاب كده فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك تيزيا تبتا باب تبني ba ɗa ba ne kuma dole yana shigowa yana kai kawo bayan da za a yi sai ya shigo to sai aka ce ga dabarar da za a yi wannan matsalar a yanke ta fa'amara inda zalika an turdi'a saliman sai ta matar ta ce sai aka ce mata ki ba shi ki ya sha in ya sha ya zama ɗanki kenan babu zancen tabanni babu zancen kaza in ya sha nononki kin shayar da shi kenan ya zama ɗanki kenan sai ta ba shi ya sha قال أبو محمد هذا لسالم خاصة حديث مفرقو يتي إنما الرضاءة من المجاء wannan kuma gardi ke ko ya girma babba ke ko eh ta karu maslahan ne saboda ita tana ganin cewa kawai yana da ai ba ita ta ce ya zo ya sha ba fa manzon Allah ne ce ki bashi nonon ke sha tunda manzon Allah fara kuma mai uwa ke da cewa eh ai babu wata magana inna ma kafin malamai ma malamai malumma malaman malamai a gidan manzon Allah na Aisha da sauran mata mace kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga nan aka samu kowa ya karu juna ilimi nana Aisha ta mazhabinta har ta bar duniya komai girman shi in ka shayar da shi ya zama muharram sauran matan kuma abokan kawayen zamanta suka ce a'a wannan salimu ne kadai kissa salimu kadai ruksa ce hususiya ce sauran jama'a duk ba zai ta ba za ta daukan wannan hukunci ai aiki da shi ba a kansu an fahimta to ya za ka yi da mazhabin malikiya to sai malamai suka wayansu suka tsananta akan mazhabin nan Aisha so da yawa za ga ya aka yi sai ka je ka tarar da matsaloli da yawa shekara nawa baka tafiya ba kana zuwa ne ka tarar da matsaloli da yawa ai an ce yana yana kama nononta da bakin shi ta sa ta zama uwarsa ba ma sai ya tsusa ya sha ba fike nan fa yana kama nonon bakin nonon na shiga bakin shi shikenan ta zama ta zama uwarsa magana ta kare kuma haka suke wa'in suna nan har yanzu wa'in su kuma sun fahimta wa'in su kuma to shikenan to ya za a yi kenan ya za a yi kenan in mutum ya sha nuna matarsa shi kenan ta zama uwarsa kenan saboda me a ya za ku saba mazhabin na na aisha eh eh salimu don yunwa ya sha salimu ya yi noma ne ya gajin yunwa ta kama shi zo ya sha kususiya ce daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka ce tun daga cikin gidan manzon Allah aka samu wannan matan suka suka shi gida biyu nana Aisha da mazhabinta sannan sauran mata kuma da mazhabinsu kuma haka aka yi har yanzu har gobe har ana da kasa kowa da mazhabin shi kenan ko ina ma nawa ne karfin dalili gashi kowa da dalili gashi kowa da dalili inna maradatu min almajaa mun da kissa ma ta faru ai dan uwana ne ce a ku yi fala hakka ku yi la'akari fa da ƴan uwayenku ai shayar wannan sai an sha dan yunwa to ya manzo Allah ga Salim yana shiga yana kawo matsa akwai matsaloli da ake samu to yadda za a warware matsalolin ki bashi nonon ke sha shi kenan an gama wanne ne wacce ce ba magana mai karfi ba dukkansu masu ƙarfi ne amma wanne ne malamai suka firin jayarwa a ta farko min almaja'a inna marza'atu min almaja'a saboda shayarwar sai aka ce ai shayarwa na da sharuɗai ka'idoji sai an sai an shayar a lokacin yana ɗan ƙarami a cikin zuwa shekaru biyu sa'an nan kuma ya sha ne don yunwa ya sha kuma so uku so uku ba yanzu ya sha a'a ya an shayar da shi ya ƙoshi aka bar shi gobe kuma ko jibi aka sake yi aka yi haka har so uku to ya kai haramci kenan ka'idan kenan an fahimta amma bayan mutum ya girma shikenan ya tsosa nonon matarsa akwai ruwa cike fito sai ya sha shikenan sai ta zama ta zama me har yanzu tana matarsa kenan duk sa'an da mace ta zamo uwar mutum ba yadda za a yi kuma ta zamo matarsa duk sa'an da ta zamo matarsa ba yadda za a yi kuma ta zama uwarsa sai dai kuskure aka yi aure uwarsa bai sani ba eh ba zai yi ba sai a yi biyatat kenan ku eh wani mazhabi aka zaba min al-majaa dan mutum ya tsusu nono matan shi ya sha nono matan shi bata saku ba kenan to shi kenan babu mana kun kauce ma mazhabin na na Aisha kenan babun fil nahy an at-tahlil babin da yazo an hana mutun ya halal mutun an saki mace an sake ta mutun ya saki matarsa kuma hankali ya tashi gaje ka aure ta don ka halatta masa an hana ko babun fil nahy an at-tahlil قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهذيلي عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل المحلل والمحلل له wanda ya aure ta don ya halatta masa Allah ya la'ance shi wanda aka hada baki da shi aka yi shi ma Allah ya la'ance shi to sai ibnu azmi yace ai al manzo Allah ce al muhallil wal muhallal lahu duk abinda Allah ya haramta ka halatta mishi ka shiga cikin la'anta da kai da shi duka wanda aka yi ba ce su aure kadai ba shi yasa shi a wajen shi ma wai ka taimaka masa ne ma lada zaka samu ba an ce man istata an yanfa akahu falyaf'al ba babu wani babu fi wujubi nafaqatir rajuli ala ahlihi ahaluhu ahalul insanu manhu matarsa dawa da ƴaƴansa yace wajabcin nafaka in ba haushe yace ciyarwa me yake nufi tuwo kawai dukkan nauyin su da abinci da tufa da komai da kudin makaranta da kudin magani da kudin menene da menene shine abin da ake ce ba nafaka to amma sai yanzu suka fahimci kuskure nafaka ka cika mata tumbi da tuwo kadai shikenan shine nafaka abinci ka je ka dauko ta ka auro ta ka kawo ta kana morarta in ta kamu da rashin lafiya a koma da ita wajen iyayensu iyayenta su yi mata jinya in ta samu lafiya ta dawo wai jinya ba kan ka a malaman fikihu sun faɗa haka to kuma manzo Allah cewa yayi wujubi nafaqatir rajuli ala ahlihi wajibi ne mutum ya ciyar da iyalansa abinci tufa ko menene da menene sa'annan kuma gwargwadon darajarta tana da daraja tana da mutunci an santa da kaza kaza da kaza kaza tana bukatar tufa sai ka ce ta zaura a tamfar naira 2500 abinci kuma sai a ce sai tuwo karai kullum ran da ta kama tuwo a ci ran da ta kama shinkafa inda hali a ci ran da ta kama komai da komai shi ne ake nufi abin da ake nufi da nafaka kenan in ya zama na an ce ka bata abinci ta ci shine kakka bata magani ta samu lafiya wanda za a ba a tuwo ya ci da wanda ba shi da lafiya wa ya fi bukatar taimako mara lafiya ko da kullum ne rashin lafiya za a ceci rai ne wannan to an fahimci nafaka ko mai bahaushe ke nufi da nafaka ciyarwa mene ina manan ciyarwa daukan nauyi gaba daya hadda kudin makaranta da kudin makarantar yara da kudin mota da kudin kaza da kudin kaza da kudin kaza in darajarta ta hau adidita ta hau adidita in darajarta mijinta mai hali ne kar a bar ta hau adidita motar da ke kai ka ita ma ta kai ka eh me wannan ya danganci wannan ya danganci credit din waya da data da menene da menene ya danganci me wayar take kamowa haramin makka ana karatu haramin madina ana karatu hadisi karatu tuka addini menene da menene wajibi ne amma za a kawo shiririta da shakiyanci da wasanni da menene da menene haramun ne hana ta ma za a yi kai ma ya haramta a gare ka kana yi ne da karfin قال أخبرنا جعفر بن عون قال أنبانا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة to ciyarwa aka ce a bata abinci ta ci ko bayan an bata abinci ta ci za a bata kudi kuma a hannunta eh eh eh za a bayar طيب عن عائشة رضي الله عنها أن هندا أم معاوية امرأة أبي سفيان هند matan abu sufiyan mahaifiyar mu'awiya a tattar rasulallah sallallahu alaihi wasallam faqalat ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna aba sufiyan rajulun shahihun والشح أبلغ من البخل البخل أن تبخل بما عندك والشح أن تبخل بما ليس, بما ليس لك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم أي أبو سفيان مروتيني من صنن الروى وإنه لا يعطي لا يؤتيني ما يكفيني أي أنجكو بايع الذي إشيني وبنية نيدا أنا بايع ما أبين الذي إشيني إلا ما أخذت منه سي أبين نجينا أوكا وهو لا يعلم كما بيصني بقى فهل علي في ذلك جناح ina da laifi tambayar da ta yi me take tambaya a'a tana da laifi akan yin haka sai manzo Allah ya bata jawabi yace khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ayda jawabin tambayi shine baki da laifi ba haka bane ba ina da laifi akan haka me jawabin sa babu ko akwai ba haka bane ba to amma sai manzo Allah ce khuzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf ki dauki abin da zai ishe ki ke da ɗayanki bil ma'ruf an fahimta to wannan mas'ala ba za a dauke ta amma ba cikin kowace mace da kowanne namiji ba fa sai in mace ta zo ta akwai fatawar da ba za a yi a cikin radio ko cikin talabijin ko cikin menene ba a'a akwai gidan fatawa da ake zuwa in mace ta zo da fatawarta sai mufti ya kalli halin da take ciki sai ba ta wata sai ya ce eh je ki dauka wala ce a'a kuma duk matan su mata ne kuma suna da bukatar haka bukatar haka saboda wata in aka ce mata eh kowa ta je ta dauka to shikenan sai me za su iya kiyaye bil ma'ruf din za ta iya kiyaye bil ma'ruf din da gayya ma za ta yi ɗauka tun da manzo Allah ce ki ɗauka an fahimta to shi yasa ba za a ce mishi ammun bane kowa ta je ta yi wannan a me fatawa din zai duba ya gani wannan ga halin shi ita kuma ga halin da take ciki zai ce in kin ɗauka babu komai amma fa bil ma'rufi kar a yi barna in naira dubu goma zai ishe ki kar ki ɗauki dubu goma sha ɗaya in dubu biyar ne kar ki ɗauki dubu shida in dubu talatin ne in miliyan ɗaya ne wajen manyan masu kudi yadda naira dubu biyar ke wajen haka su ma miliyan biyar ke wajen su ba wani abu ne ba haka bane ba babu to misa ta ce shahihun marwaci ne kuma aka ce shah kai ruwa da abin wani eh baya ba da hakkinta wanne ne haƙƙinta rabonta a cikin kudin nata ne ba haka bane ba Eh. in yayi ruwa yayi ruwa da abin wani babu wani babi fi husni mu'asharatin nisa'i mana a kyautata mu'amala da mata matanka ka kyautata mu'amala da ita ka kyautata mata haka manzo Allah ya faɗa ku قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي خيركم خيركم لأهله fiyayyenku zababbunku mafifita waɗanda suke da daraja a cikinku su ne waɗanda suke kyautata ma iyalansu duk wanda yake kyautata ma matarsa Allah zai mana yana cikin fiyayyun mutane yana cikin zababbun mutane a wajen Allah wa iza mata sahibukum fada'uhu in dan uwanku ya mutu ku kyale shi kar ku ta ambato abubuwan shi da ba su da mara kyau ku kame bakin ku kyale shi an fahimta khairukum khairukum li ahlihi wata riwaya ana khairukum li ahlihi babu fi tazwiji sigari idza zawwajahunna aba'uhunna babin da yazo na ƴan mata ƴa mace karama bata kai shekara kaza ba in iyayenta suka aurar da ita me ke hukunci auren yayi ko bai yi ba eh قال أخبرنا إسماعيل بن خليل قال أنبأنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت an karbo daga nana Aisha Allah ya kara mata da ta ce tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sini duk wata su wani surutu da wata magana da ce ne na ce ba abin da ya ma zafi nana Aisha ce tazawwajani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu bintu sitti sini manzo Allah ya aure ina yar shekara shida baya baka dama ka je ka ga yar shekara shi daga cewa auren maka ai manzo Allah yayi ai sunna ce a sunnoni suna da yawa ai faqadimna almadinata daga makka kenan akai sai muka iso madina fanazalna fi bani alharith ibn alkhazraj sai muka soka unguwan bani harith ibn alkhazraj alkhazraji kenan faw'iktu shi na kamu da zazzabi mai tsanani mai zafi fatamazzaqa sha'ari sha'aru ra'si ra'si fatamazzaqa tace na kamu da zazzabi mai zafi gashin kaina duk ya zuzzufi fa aufa jumaima sai na samu ina da jumaima abinda gashin da ke zubowa nan kunnin hagu da kunnin dama sai suka saura fa atatni ummu ruman wace ce ummu ruman fa'atatni ummu ruman sai ummu ruman ta zo mahaifiyarta kenan wa inni lafi urjuhatin wa ma'i sawahibatun li tace ina cikin kawaye na ƴan mata muna urjuha shine a kafa igiya nan a kafa ɗaya can a sa abu tsakani ana ana ana mai lilo suna wasanni kenan karshen yaranta kenan ba shine shekara shida suna wasanni fasarrahat bi ta kira ni da daga murya fa'ataituha wa ma adri ma turidu sai nazo ban san me take nufi ba yar shekara shida an kira ni da tsawa da menene fa akhadhat bi yadi hatta awqafatni ala babid dar ita kama hannuna ki wuce aka kama hanya aka je kofa wani gida aka aka aka sai aka tsayar da ita wa inni la anhaju hatta sakana badu nafasi wa inni la anhaju ta kama hannuna ta kai waje ina ta numfashi ina fargaba har gaba na faduwa har sai da na samu numfashi na ya sauko ya zo daidai hatta sakana ba'adu nafasi thumma akhadhat shay'an min ma'in sa'an sai ta dauki ta debo ruwa famasahat bihi wajhi wa ra'si ta shafa ta shafi kai ta shafa kaina da fuskata ta sassare ta gyara yana wajen wasanni ga kura ga kaza ga kaza bari a gyara ko yanzu ta ba ya bane ba ba ya bace ta zama amarya ko thumma adkhalatni dara sa'annan ta shigar da ni gidan da muka tsaya kofar fa'iza niswatun minal ansari fi baitin sai ga matan lansarawa a cikin gidan faƙulna sai suka ce alal khairi wal baraka alal kha- wannan ta ce alal khairi wal baraka ala khairi ta'irin fa aslamatni ilaihinna sai ma- mahaifiyata ta mika ta dauki- dauke ni ta mika masu fa aslahana min sha'ani suka gyaggyare ta aka gyaggyare ta aka kawo kaza aka kawo kaza aka kawo leshi aka kawo holan aka kawo kaza da turare da fe ko aka gyara ta falam yaruni yace ba abin da ya razanar da ni illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duhan sai ga manzo Allah na ga manzo Allah lokacin walha sai ga manzo Allah ashe ai mata aure kenan ga mijinta ya zo fa aslamnani fa fa aslamatni ilaihi sai aka mika aka dauke ni aka mika masa wa ana yawma idhin ibnatu tis'i sinin lokacin na kai yar shekara tara aure yayi ko bai ba shi kenan ko wa bi hadha nakunu kad intahayna min kitabin nikahi Allah madauki sarki muna roƙonka don girman zatinka ga halin da mutane ke ciki mata na nan suna neman mazan aure maza na nan suna neman mata aure komai ya rikice ma kowa saboda kowa ya dogara kan kan tunaninsa da hankalinsa Allah ka dawo da mu kan hanya Allah ka yaye mana wannan hali da muke ciki mai tsanani duk yar kirki da take neman miji ko budurwa ce ko bazawara ce Allah ka bata mijin kirki duk dan da ke neman mace aura mutumin kirki Allah ka bashi mace kirki ka ka daidaita tsakanin su ka sa albarka a ciki Allah masifa ta yi yawa wannan hali da ake ciki Allah ka gyara mana ka yaye mana wannan masifu ka tsora mu akan hanya Allah kada ka kada ka kalli halayen mu ka tausaya mana da tausayinka ya latif ya latif ya latif wannan hali da ake ciki ta shallake duk inda kake tunane iyaka abinda za ku yi wa'azi da karatu da surutai hayaniya da surutai ainihin abu shi ka san me yake me yi sababin shi in baka san sababin shi ba za ka yi gyara shi ba ko ‘ya'ya ne gashi sun kosa sun kosa har sun koshi kirji ya cika jiki ya cika ga kyau ga wadata ga a ci komai a yi kwalliyan a yi komai kuma ba miji ta kwanta ta yi bacci bacci ya kiwowa har gari ya waye tana juye-juye kuma ka'ida duk yadda ta kai shekara ashirin da biyu ko da uku ba mu ce duk 'ya'yan mutane suna barna ba fa duk ya har ta kai shekara ta ba shekara ashirin baya zuwa sama duk kwakwalwanta da'iman tunaninta ne tana da jini a jika komanta ya cika ya kosa ya nuna duk tunaninta a cikin inda yake kenan duk tunaninta a cikin inda yake kenan to yaya aka yi iyaye da suka magance wannan mata yanzu aka fara samun mata ba mata suka haifo su ba ina su suka fito ya aka yi aka gyara wannan kowane gida ko kowace unguwa kowane gida mai gida shi ke tsaye kan gidan yarsa bata isa ba matarsa bata isa ba ko yan riko ce sai abin da mai gida ya faɗa kuma ya cancanci a kira shi namiji don zai fito mai ake bukata zai bayar yana ba za a bar ya ita kanta ita kadai ta je waje kaza ba sai ubanta ya kai ta ko wanta ko kadinta ko me- me- menene da menene to amma yanzu halin da ake ciki ya ita za ta nemi kanta makaranta ita za ta ta wahala za ta makaranta ita za ta yi wahala ta nemi makanta aiki ba ta da lafiya za ta wajen rukuya ita ita da kanta za ta je gashi kuma ko ininta ya cika da jini a jika fawa na jikinta kaman za ta yi abin nan to sa'an nan kuma mutane da suke mu'amala da su din ba tsoron Allah ne ba ke ci tare da su ba kuma ba abin da za a yi musu in ma sun yi abin da suke so duk abin da ake shi ne an faɗi kaza wani ya yi kaza an kaza za a kama shi to an gama bincike za a ji labari shi kenan har lahira ba wannan bincike yaya za a yi a zauna lafiya ba yadda za a yi a zauna lafiya sai gidaje sai iyaye da 'yan uwa da mazajen da ke awar matan sun tsaya tsayin daka suna kula da 'ya'yansu da matansu to do- shi- lokacin za ka ga al'amura sun yi sauki a tafi yadda ya kamata kowa ya tsira da mutuncinsa amma wannan hali da ake ciki duk wanda ya ce maka za a ji daɗin rayuwa wallahi ƙarya yake ƙarya yake Eh. ta girma tana da fawa jikinta shi ma ya girma yana da fawa jikin shi fawa da fawa an sun hadu sai mai sai bindiga sai sai ko ne ba بسم الله الرحمن الرحيم ومن كتاب الطلاق باب باب السنة في الطلاق باب يزو سنة أتكين سكي سكي دا أكي سكي دا سنة aure a yi sunna saki ma a yi sunna wannan kalma ta sunna banda yanzu ba inda ta samu wahalhalu sai yanzu amma da kowa alfahari ne komai aure sunna saki na sunna komai na sunna komai na sunna an fahimta to me yasa me ya kawo ma sunna bakin jini yanzu eh eh masu da'awar sunna su ne suka jawo wa sunna bakin ji باب السنة في الطلاق قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض عبد الله بن عمر شيء سكيمة تسع تنا cikin haila فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم شي سيدنا عمر ya tashi je ya manzo Allah ga yaron kuma kaga abin da yayi ya saki matarsa tana cikin haila faqala shi manzo Allah ce murhu an yuraji'aha ka je ka umurce shi ya koma da ita yuraji'aha yaushe ake muraja'a in sakin yayi mai ya auki wayumsikaha hatta tathura ya rike ta har sai ta tsarkaka daga hailan da take ciki sake ta thumma tahidu sa'annan ta sake yin wani hailan thumma tathuru sa'annan ta tsarkaka da wannan sabon hailan thumma in sha'a amsaka wa in sha'a tallaqa qabla an yamassa sa'annan ya ga dama ya sake ta ya ga dama kuma ya rike matarsa فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة an ji abin da ya faru kenan ko قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت سالما يذكر عن ابن عمر أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين طلق ابن عمر امرأته لوكاشين ابن عمر يسا كما تستنا cikin haila shi سيدنا عمر يجي وجن منزو الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهرة قال أبو محمد رواه ابن المبارك ووكيء أو حامل كوكو تنادتي yanzu fa Abdullahi dan Umar yake da matarsa ya sake ta to me ya kawo sayyidina Umar kuma ciki ashe matukan iyaye na cikin sha'anin ƴaƴansu da aure da saki da kula da ciyarwa ba za a samu daman shiriritan da ake ba yanzu ba fa zai yiwu ba zai taba yiwuwa ba ba zai taba yiwuwa ba zai yi wahala an fahimta to sayyidina Umar da aka zo ana ta yi manganu da su ba za a ce suna timasanci ko fadanci ba ko menene ba a'a sai wani ya ce ka zabi sai abladan umar ya gaje ka ana ji? ka zabi abladan umar ya zama na shi zai gaje ka shi ne waliyyar ahadi ke sai ya ce wanda bai sakin aure ma bai iya ba zan ɗauki daula zan ɗauki al'umma danka hannunsa sama bai sayin da zai sake ta ba sai na ɗauki al'amarin al'umma na danka a hannunsa a dama ya yi a sha ya yi eh to abinda ake gallo kenan ba wai kana son ɗanka ko ‘yarka ko menene ba a'a ba wai kuna son duniya a ɗora kowa wani in aka ɗora shi wallahi zai zubar da martaban wajen sai wanda ya dace shine zai kare martaban waje amma wanda bai san kan yadda al'amari za su tafi ba zai zubar da martaban waje ne shine sayyidina Umar ya ce wanda bai iya sakin aure ma sakin saki ma a cikin addini sakin aure ma bai iya ba zan danka al'amarin al'umma a hannunsa to al'umma ya za su yi kenan kaga wanda yayi dan Allah abinda ake bukata a kiyaye amana saboda za a je a hadu da Allah an fahimta babun fil raj'a shi kenan kuma karanta shi ko tai qala had babin da yazo na an an saki mace za a iya komawa da ita matukan sakin bai kai uku ba an fahimta in ya kai uku sai ta yi aure sai ta yi wani aure kenan ko قال حدثنا إسماعيل ابن خليل وإسماعيل بن عبان قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلامة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر قال يتي طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة ثم راجعها منذ الله صلى الله عليه وسلم يا سكي حفصة سألنا يساكي داوة إتا قال أخبرنا سعيد بن سليمان عن هشيم عن حميد عن, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها سألنا ساكي داوة إتا يقوم إتا قال أبو محمد كان علي ابن المديني أنكر هذا الحديث وقال ليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد sai aka ce wannan ai ba magana ba ce wannan illa abin da ka faɗa baya da tasiri cikin hadisin don ku ba ku san hadisin ba basara wayan sun sani daga inda suka shige nan shi zama tasiri ce ce tasiri a ba babu la talaka qabla nikahi mutum ba zai saki mace da bai aure ta ba sai in ya aure ta ya mallake ta to sa'an nan shikenan in saki ya zo shi ya sake ta don saki da kake gani yana faruwa ne da kudurar Allah akwai wani babban malami cikin salaf in an zo za a daura aure wani shi zai daura aure to shi kenan za a daura aure innal hamda kaza kaza kaza kaza da aure da saki duk daga Allah suke ya an fada muku tukunna da aure da saki duk daga Allah suke komai yana da lokacinsa a wajen Allah to sa'annan sai ya daura aure ko ai ba lalle bane a fada ba ba lalle bane a fada ai ba shi cikin tsari ba sai an fada din amma za a iya fahimtar da mutane haka eh قال أخبرنا الحكم ابن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال عن جده قال الحكم قال لي يحيى بن حمزة أفصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أفصل أي أؤكد أقطع وأجزم من زعل الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن يا رب تام متان يمن ألا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا أتاك حتى يبتاع Allah ya masa alkur'ana illa tahirun kada a taba alkur'ani shi da tsarki kada mutum ya saki mace sai ya mallake ta sai ya aure ta kuma ba za ka yanta bawa ba sai ka mallake shi sai ka saye shi su ila abu muhammadin an sulaiman kala ahsabuhu katiban min kitabi umar aw min kuttabi umar me yake wajen ku min kuttabi umar ibnu abdul aziz babu babu ma yuhillu almar'ata li zawjiha alladhi talaqaha fa batta talaqaha mutun ya saki matarsa take uku shikenan to sai kuma suna son su koma ta yaya za a yi ta halatta gare shi an fahimta قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال سمعت عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت امرأة امرأة رفاعة القرزي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر ما رفاعة القرزي هذا وجه منظر الله صلى الله عليه وسلم الحال لوكا تشنكما أبو بكر ناوجه منظر الله وخالد بن سعيد بن العاص ده خالد بن سعيد بن العاص على خالد dan sai dan as alal bab yantaziru yana bakin kufa yana jiran a bashi izini an yuzana lahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qalat da tazo ita matar sai tace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu inda rifa'ata fa tallaqani fa batta talaqi na kasance gargashin rifa'a sai sake ni saki uku an fahimta nan sai maganar ta saya kala a turidi na an tarja'i ila rifa'a so kike ki koma wajen rifa'a tsohon mijinki la hatta ya zuka usailataki wata zuki usailatahu akan wannan maganar akan wannan hadisin wannan maganar za ta tafi haka nan yace a she ya dan she ya ji zakin ki she ya sadu da ki ya ji dadi ke ma kin ji dadin shi to ma'ana she ya sadu da ita kenan ko ko da yake hanafi a hanaf su ba su yi sharɗin wannan ba fanada khalid ibn sa'id aba bakr ala tara ma tajharu bi hadhihi inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace baka baka ba ga wannan abin da take zuwa tana fada baro baro gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko noyi ba ta ji ba to a wannan haka sha'aninsa ya zo cikin sauki kenan ko don an ce sai ya sha to shi kenan hadisin da ke zuwa zai fassara mana قال حدثنا فروت ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت طلق رفاعة رجل من بني قريظة رفاعة القرزي يسكي ما تسا امرأته يسكي ما تسا فتزوجها عبد الرحمن ابن الزبير شيء عبد الرحمن الزبير يجي أوريتا فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت سيتتاسو تزوجا من الله صلى الله عليه وسلم سيتتي يا رسول الله والله إن معه إلا مثل هدبتي هذه ce wallahi ya rasulullahi ba shi da karfin komai shi yadda kaga gizar tufa ta har da kaganta haka haka yake فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce mata la'allaki turidina an tarja'i ila rifa'a ko dai so kike ki koma wajen tsohon mijinki la ba zai yiwu ba hatta ya zuka usailataki aw qala tazuqi usailatahu to wannan anan akwai dan iskali kadan ko don me tace tace ba shi da karfin komai ba zai iya yin komai ba to amma kuma ka ce a'a ba zai yi ba sai dai in ya sadu da ke ya ji daɗi ki sadu shi kin ji daɗi ya sadu da ke kin ji daɗi ya ji daɗi yaushe mutum zai sadu da matarsa ji daɗi in sha'awarsa ta tashi yana da ƙarfi in ba ƙarfin fa ba zai taɓa yiwuwa ba da shi sa mata shi suna tamba to ai mal ai shari'a ta ce in mutum ya kira matarsa ta kiya inda anata hal mala'ika kaza kaza to ita in ta bukace shi ya kiya fa yana ce eh to in kika ce ya kiya wannan magana ki ta tafi amma akwai bambanci tsakanin namiji da mace namiji bayarwa yake mace karba take namiji bayarwa yake mace karba take ba haka bane ba shi kuma mai bayarwa sai in sha'awa karfi ya kai sa'annan sai komai yayu amma mai karba ita ko ba ta da sha'awa ki san da ma mishi kayan shi in bacci ma zaki yi ki zaki gani ba haka bane ba ba zai yiwu ba amma shi namiji sai in kin tare mishi sha'awa tukunna shi yasa duk waɗanda suka san inda al'amari yake mace ta ce ta cewa ai mijinta bai damu da ita ba wata ɗaya ko sati kuma ina sai ga ana mata dare ya ce ai kina zubar da mutuncin ki ne ki masa lami kenan mana shi yasa ya zama haka tayar mishi da sha'awar shi ki gani ya fi ki sani inda abu yake da rarrashi ne da cin hanci ne da fushi ne da fada ne duk yadda za a yi keke da mulki duk yadda za a yi sai bukatarsa ta biya to amma in sha'awarsa ba ta tashi ba ya za a yi ya zai ba zai yiwu ba shi yasa ko mata biyu ne ko uku hudu kina girki ranan girkin ki wata rana sai Allah ya jarrabe ki ke ke girki amma sai Allah ya cire sha'awar ki a ran mijin duk yadda kika yi ba abin da zai yi sai dai ku kwana kuna shurin juna kuna tsaki kina tsaki yana tsaki ba haka bane ba ke da in yana ganin ki shi sha'awar shi ta tashi jini ya tashi jikin shi yana jin kanshin jikin shi ko mai kika yi shi ki tada sha'awar shi wata rana ki yi juyin duniyar nan duk gwaninta da kika sani zaki yi abu ba zai yiwu ba to ke ba kina zuba ba zubar da mutunci mutunci bane mutum baya sha'awar ki kice ya sadu da ke abu zai yiwu zai yiwu ba zai taba yiwuwa ba shi yasa gwaninta mace ta iya ta tada sha'awar mijinta lokaci yayi so sai aka yi shiru اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم